الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a kamar sha tara kenan ko? ga watan Zulhijja. Hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar miladiya kuma biyar ga watan shida dubu biyu da ashirin da shida. kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan na juma'a a wannan masallaci na masjidu sunna basawa muna karatu a wannan littafi mai taken adduniya zillun za'id ita wannan duniyar wata inuwa ce mai gushewa ‘yar kankanuwa ce kuma ‘yar gajeruwa ce wannan littafi ɗaya ne daga cikin raka'il ilmiya mufida wallafar sai daga cikin matasa a ƙasar saudiya abdulmalik ibn muhammad ibn abdulrahman alkasim wanda muka yi magana saboda baiwa abubuwan da'awa muhimmanci har maɗaba'ar kan shi yayi yana buga littafan da shi ya rubuta yana kuma buga littafan da wasu suka rubuta matashi ne da ake gwagwarmayar harkar da'awa da shi a saudiya da sauran matasanni na duniya lura da wallafe-wallafen shi wannan shi ne darasinmu na shida a jerin darussan da malaki koro mana yana koro mana bayanai karkashin kusan takin attamhi da kananan unwanoni mabambanta don jan hankalin mulmulura da hakikanin ita wannan duniya duk da ana ta gogoriwa a kanta wani ya aikata makaruhi saboda ya samu duniya wani ya kau da kai daga halal sai mai kaɗan wani ya aikata haram kawai saboda ya samu duniya wani ma shirka zai aikata wani ya taba jini wani ya taba kuma ce wani ya taba mutuncin wasu don kawai ya samu duniya wani ya gaya in ya tsaya ga taba mutunci ba za ta samu ya taba jininsu kawai wani ma rayuwar zai taba wani ma har Allah zai tsokaro ko ya cika baki ko ya aikata a aikace aikin da ke nuna cewa bai dauki Allah baki komai ba a hikima ta Allah in ya ga dama ko ya bashi ko ya hana shi in ya bashi da bai wance rufin da haukan ba da ya bashi in ya hana shi to dama cikar ikon Allah kenan bai kaddara zai bashi ba da haka kuma ba abin da zai iya bashi shi Allah fa'alul lima yuridu ne kuma wala yusalu amma ya fa'al wa hum yusalu to za mu tashi a shafi na goma sha ɗaya inda ya kulla wani ɗan ƙaramin take ce akhil habib kusan da haka yake sanya gaba ko wata kadada da take nuna zai shiga cikin wani sabon zanci bayanin da ya gabata shine wasu baituka da ya kawo bayan ya kawo maganar ibnu sammak wanda ya rasu a hijira da shekara ɗari da tamanin da hudu to za mu tashi da ya ce akil habib ai ya akil habibu ya akhi alhabibu ya ɗan uwana masoyi ya ce asasu kulle khairin an ta'alama ginshiki na kowane irin alkhairi a wannan rayuwar shine ka san wannan ilimin ko ka san wannan aƙida ko ka san wannan abun kudurcewa wanda bai san wannan ba ko kuma bai aiki akan wannan ko bai aiki don wannan to bai san haƙiƙanin mafi alkhairin ginshikin rayuwa ba wanda zai ce to ai ai ka shahara mana ai shaharar za ta zo maka da masifu ne ba shahara tana zuwa da masifu ne yanzu kana yawonka sai fa sha ɗaya za ga wani ya fito nan bakin titi shi kaɗai wai yana neman shago ko zai sai madara ya ci garuru wasu motoci su ta wuce ko a jikinka a baka kwamishina sai dai a ga kana waya an gama da kai yan ni'imar shakatawan ma an hana ka kai kuma kana goye sun girmama ka yanzu wani sanata za ka kira ka ce mai sha biyu ku haɗa abu layo ba ba zai fito ba ya tunanin kuma dai bai tunanin ba za a yi mai nanin kai ku yanzu sai sha biyun ba za ka ji karfe biyu ma kina na wucewa ba zuwa ni wai na za su mashin fa kuyi ya ce wallahi zo yake asawa a can jikin nijar in honorable ne ba zai yi ba to kaga ni'ima ce ko ta zama shi da wani yanayi komai to to mutum ya ya san ke asalin alkhairi yana cikin sanin wannan menene abin da mutum zai sani din shine annama sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wannan ka'idar ka rike ta wani mahaifi ya zo rasuwa ‘ya'yan shi suka shiga damuwa sun ga ciwo ya tsananta ga baba sai suka kewaye suka ce ausina baba ga yanayin jikinka kai mana wasiya mana ka faɗa mana wani umarni mai kwari in muka rike ba halaka sai ce to ni abin da zan maku wasiya da shi shine ku sani duk abin da kuka ga kun samu to ko ana ha maza ha mata da mata kun saba duk duniya ba wanda yake da hali to kaga wanda yake da wannan akida ba za ka fada mu wani kato ba ka zubar da mutuncinka ka lalata addininka ka bata zurriyarka a duka ƴaƴan marokin nan ne ƴaƴan dan faba fadan nan ne ƴaƴan waye wannan mutumin wannan abin da kake so a hannun shi ba dai shinkafa ba ce nan zo ta honorable ta zo za a raba ko baka roke shi ba in dai jaraban ka sai an baka to me ka je ka zubar da mutuncinka ya ce musu ku san haka sannan wa ma a fafa aka lam ya kulli yusiba duk abin da ka nema ka rasa to dama ba kaddaro zai same ka ba ba a kaddaro raban ka bane to ya ce masu anan ma sha annama sha Allahu kana duk abin da Allah ya so shi ne zai kasance abinda Allah ya kaddaro abinda Allah ya hukunta abinda Allah ya tsara maka a rayuwa ba makawa shi zai kasance in ko ba ka za ka iya kallon misali za ka ga duk waɗanda ake ga suke ba da wani abu sai ka ga wanda ya fi biyayya gare su ya rasa wanda ke faɗa da masu bayarwan kuma ya samu to da kai kana jiran su baka ne shi kuma kila yana jiran Allah ya bashi sai sun gama raba tallafi da kai kuma dauki naka kuma naka zai iya bin quality dan kai naka daga soft yake to ka ka yadda da cewa anna ma sha Allah kana abinda Allah ya so shi yake faruwa wa ma lam yasha lam yakun abinda bai ga dama ba abinda bai so ba lam yakun ba zai taba kasancewa ba rayuwar mu ta daidaiku a haka take a bangarorin rayuwar mu ta daidaiku a haka take rayuwar tattalin arziki abinda Allah ya so ka samu shi kadai zaka samu wa ma lam yata lam yakun abinda bai so ka samu ba za ka samu ba a babin zamantakewa matar da aka kaddaro ka aura ita za ka aura ko ana ha maza ha mata ita ce matarka abin wanda ba a kaddaro maka ba ko ma wace irin rayuwa a kai ko ma wani alkawari a kai ba za ka aure ta ba to haka rayuwar gaba ɗaya haka komawa zuwa ga Allah gaba ɗaya ya ce fatata yabban ko fatata nan fatata yabban annal fatata yabban hila ilai sai ya sakankance a wannan lokaci mana shi musulmi wanda yake da waccan aƙida wanda yake da wancan ginshiki na alkhairi sai ya sakankance annal hasanati min ni'amihi duk wani kyakkyawan abu daga Allah daga ni'imar Allah yake fatashkuruhu alai sai ka gode wa Allah akan shi alaiha akan shi wa tatazarrabu ilai sai ka kaskantar da kanka zuwa gare shi Allah ya zafafuha anka don kada ya yanke ni'imar daga gare ka. Sinadarin rike ni'ima shine godiya ga Allah. wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum ai daga cikin azaba shine a yanke maka ni'imar da kake ci kaga yin godiya wa annas sayyi'at kuma mutum ya kudurta cewa lallai munanan ayyuka min khizlani yana daga tabarwar Allah da hukumati da azabar Allah duk wani sabon Allah da kai ya samo asali ne daga abin nan wulakantawa da Allah ya shirya yin maka ko wata hukuma da ya shirya yin maka to karka yadda ka gitta kanka a khizlanullah da hukumatullah yace fatabatta ila ilaiha an ya hula bainaka wa bainaha to sai ka kaskantar da kai sai mutum ya kaskantar da kai zuwa ga Allah an ya hula bainaka wa bainaha da ya sha makance a tsakanin kai da shi mana sai ka sakankance ko ka kaskantar da kai ka roƙi Allah an ya hula bainaka wa bainaha ya shiga tsakaninka da tsakanin saba mai ya shiga tsakaninka da sauran ayyukan zunubai wala ya kiluka fi fi'lil hasanat kada ya barka da kanka da dabarar ka wajen aikata kyawawa wa tarka sayyi'at ko wa tarki sayyi'at kada ya barka ya kyale ka da dabarar ka wajen barin munana ila nafsika zuwa ga abin nan rayuwarka mutum kullun ya hararo cewa kada Allah ya bashi da dabarar shi ya ai muna da kwarewa a wannan kalamai ne irin na karuna zantuka ne irin na karuna mara ladabi kafiri mulhidi inna ma utitu wa ala ilmin indi dan adam bai da wata dabara dan adam bai da wata hikima sai abinda alqadir al-muqaddir ya hukunta wannan maganar yace zaka same ta a cikin al-fawaid inda masu ila Ibrahim ibn Adahama lokacin da aka tambayi bawan Allah nagartaccen bawa ne zuhudu da taka tsantsan da ake ce mashi Ibrahim ibn Adaham ko Ibrahim al-Adahama wanda ya rasu hijira na da shekara 162 kaga ragowar yan mazan jiya kenan da akwai maganar da ya amsa da ya bayar lokacin da aka tambaye shi kaifa anta a wane yanayi kake a wane yanayi kake wannan tafiyar da za ka ɗauke ta kai wa 'yan najeriya in ba a sa ba kashi sittin raki za su mutum bana da duk wata ni'imar duniya da ka sani yana da ita amma yana rakiyo shi ne Allah ya mishi man asbaha minkum aminan fi sirri mu'afan fi jasadihi inda hukutu yaumi faka annama shi zallahu duniya iza ka sirriha wanda ya waye gari aminan fi sirri shi iyalan ka lafiya ko garin ka lafiya mu'afan fi jasadihi jikin ka lafiya kuma inda hukutu yaumi kana da abincin yau duk rigimar da za a yi kana da abincin da za ka ci yau to da kai da wanda ya mallaki duniya faɗa bambancin shi wancan da yake da ƙaton mazubin taliya da abinci shi ma iya ne yake nema na gobe ba a san ko nawaye ba ila yanzu a ga lamba na canzawa ɗaya bisa takwas gadon mata ka wuce an fara rabawa ba su suka wasiyoyi kama zai ga mutum tsiraki ko ga mutum daidai gurgudu yana dan gidan da yake zaune yana da rigunan da yake samu kila guda uku guda hudu wani ma bakwai takwas goma yana ma dan abun hawa yana da keke yana da mashin kuma yana dan hawa yana zuba mai da za ka dan tambaye shi kai fa anta ba amsar da zai bayar akasin ta Ibrahim al-Adhama ne alhali su a wancan lokaci za su tsaya kwana uku bai ci abinci ba inda za ka bincika yana da wani gwalandu ya kai shekara ashirin ya rasa maganin shi man ka ce mashi yaya rayuwa sai ga yana ta godiya ga Allah a bakka da ran ma ni'ima ce awokan musulmi ba ƙaramin ni'ima ba ce da sauran abubuwa masu tarin yawa to idan aka tambaye shi kaifa anta qala ga amsar da yake bayarwa a waka yake cewa narfa'u duniyana bi tamziki dinina fala dinuna yabqa narfa'u ne narfa'u ne narfa'u duniyana bi tamziki dinina fala dinuna yabqa wala ma narqahu wa tuba li abdin آخر الله ربه وجاد بدنياه بما يتوقع هذا بيان الله yace narfa'u duniyana in ka tambaye ni ya halin mu yake bari ka ji me zance maka narfa'u duniyana muna dinke duniyar mu in an ce arraka shine dinki ko faci ko mahu muna yin facin duniyar mu in ka kai ma tufa in ka kai tufafin ka wajen tela ka ce da Allah kana so a yi bukacin nan wurin zai dan tambaye ka to wannan yadin ba mu da mai irin shi a shagon nan ko ba dan kyallon irin shi sai ce to yanzu ina za mu samu kalan shi to mu yadda muke rayuwa yanzu sai ya ce sai ka ce mashi to akwai sallah ta kaɗan yanko ka liƙe wannan duniya a yanko sallah sai da sai ce maka kai duniyar nan ba sallan nan kan ba za ta isa ba sai to dan yanko tauhidi ka ta da kwari kwari sai a zabtaro tauhidin ka sai a liƙe maka wannan duniya sai wandan a ƙarshe ya mutu kai ma ka mutu ka je lahira an yanki tauhidi a ke faci yace to ka ji yadda muke narfa'u duniyana muna yi wa duniyar mu faci dan mu iya rayuwa da ita bitamziki dinina ta hanyar mutsitsike addininmu to gaskiya ba abin nan ba zai samu sai an je gun boka malam kenan to a dan je mana sai a tuba sai a je kwana arba'in ba za ta ga sallah ba da an amince da shi fagar kafara da ma'unjila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama yace to ka je da me ke ce fala dinu na yabka to shi addinin dai ba zai dawwama a duniyar ba dole za mu kare da shi ko mu tafi lahira kuma shi ne za a yi mana hukunci wala ma narkau sannan shi abin da muka yi wa fati shi ba zai wanzu ba kuma shi ba zai mana amfani a lahira ba shi addini shi ne gatan mu a lahira mun zabtare shi mun yi facin rigar da ita kuma ba za ta wanzu a duniyar ba kuma mun dai lahira ba za ta yi mana amfani ba ya ce wani mafi girman ɗan musulmi sai ta yi wannan ya ce fatuba da abdin akaran ba harabbo ma dalla da bawa wanda ya fifita Allah Ubangijin shi akan komai waja da bi duniya yayi kyauta da duniyar shi ya bada ita lima ya tawakka don jiran abin da zai auku nan gaba don jiran mutuwa don jiran zaman kabari don jira ranar alkiyama don jiran hisabi don jiran sakamako yace ma dalla da bawan da yayi haka kenan abin da yake so ya nuna mana shine duk abin da zai ci karo da al'amarin addininka da lahirarka ko menene ka wulgar da shi kar ka ji kai asara ba asara to da Allah zai baka wanda ya fi shi amma in za ka rika fifita duniya ai kaza kaza sai ka wulgar da addini to mutum ya tashi yi yace inna min alamati hubbi dunya yana daga alamomin son duniya yasa akwai wani littafi dan karami ne ya kamata ma wani ya kokari a fassara mana shi ne eh sunan littafin shine wai tafdilul kilabi ala kasirin mimman labisa siya fifita karnuka akan da yawa daga cikin waɗanda suke daura tufafi yace a wannan duniyar ta ma akwai waɗanda karnuka sun fi kare ana farauta da shi ana gadi da shi inugu ma suna ci ko duk da an haramta dai shi ka bai shi a wurin shi ai nama ne mai kyau to to sun wani ya sa riga amma ina ba kawai bane fuffucin sau da ya fi shi a lahira to ma da yake wa inna min alam inna min alamati hubbi dunya yana daga alamomin son duniya hubbu ahli dunya son yan duniya wa ke burge ka wannan amsar ba a baki ake ba da ita ba a rayuwa ake ganewa yanzu wani kana karɓar wayar za ka gane inda ya nufa wasu manyan duniya manyan ƙasa su ne role model ɗin shi ya ce wa ya fi kurge ka sai kira wani hamshaki sai ya faɗa wani kuma in ka karɓa wayar sai ga a sikirin ma ya sa hoton sai bukari wani kuma ya sa littafin zikiru da mauti ko ko a tafkira na limamul qurtubi kaga wannan ya shirya zuwa lahira kenan to son son yan duniya alama ce da ke nuni ga mutum yana son duniya yace wattamalluku lahu da da da da yin masa fadanci don samun abin hannunsu ya zama da kana masa fadanci in akwai shi sa nabi ya ja kunninmu karkace kai karkai tamallo roƙo bara tumasanci karkai in har za ka roƙa ba makawa ka ɗauki gaida da annabi ya bamu shi ne ka roƙi mai riƙe da mukamin gwamnati na ofis mai budget ba da yi yanzu kai wanka ka tafi dogarawa sai kana son ganin mai girma ciyaman ko wani dai da in ka kai kokinka a baka daga cikin allocation din nan bana uku ku ci abinci wani ba kai laifi ba amma duk wanda za ka roƙa da ba su ba zubar da mutuncin ka kake gara ma in ka zo ka ce to jama'ar mawadata alhamdulillah inda wanda za a yi mashi aiki to zai da Allah ku taimakan ma da aikin nan wani zai iya cewa to ga mota ta can share ma ka sama aiki share mashi ka share da kyau wani zai iya cewa ruwa ne bai da shi ɗibo mashi gajar ka ɗibo mashi ka sama aiki mai kyau don ya biya ka kaga wata na ba zai maka gori ba nan nan na baka ɗari biyu ga nan na share maka mota ɗaya da ɗaya kenan sai ka ce shiru sai bai kai fa bakin ka ba dama ne a gaskiya ta ce ba dama to kar ka zo ka zama kana son mutanen duniya wa tamalluqu lahu sai masu tumasanci wa mahabatuhum nan ce al mahabatu shine kau da kai daga duk abin da zai biyo baya dan kai kan fadanci kenan daga abin da zaka samu kada ka yi mace mahabatu ka karkata gare su wa adamu inkaru wa adamu inkari munkari da rashin musa kuskuren su mafi yawa yan duniya ba sa son a yi masu gyara to alamar kai ma dan duniya ne in ka zauna da su ba ka masu gyara wancan honorable ne wancan alhaji ne wancan yallabai ne wancan rage dade ne wancan alambuguro ne wancan wane ne lokacin sallah ya yi ka kiran tsoron kai dade lokacin sallah ya yi za ka iya faɗi in kana mika hannu ba za ka iya ba to kar ka mika hannu dan ka iya faɗi ce musu lokacin sallah ya yi to wannan ma ba wanda zai iya faɗa shi yadda mai imani kenan ko ba ko wanda bai kai shi imani ba shi ne wanda zai sulale ya ki faɗa masa ya sulale da ya sallah sai je ya yi sai ya dawo in ka ce baka faɗa zai ce ban faɗa musu ba za su yi ba to ka faɗan mana wanda ya fi su lalacewa shi ne wanda zai zauna tare da su shi bai san su a ce ba su da tsarki ba shi kuma sai ya manta a ce yana da tsarki sai aka yi magariba aka yi isha duk ba su yi ba ana ta karu in ka ce me ake ce strategy ake fitarwa yadda za a ci zaɓi a ci ko cinyewa fiye da za a ci zaɓi kai kuma sai ka biye musu to alamar son duniya shine ka yi wa ƴan duniya fadanci kuma ka gaza wajen faɗa masu gaskiya in har ba za ka iya faɗa mashi yalla bai gaskiya ba kwata-kwata karka je majalisar shi karka je yasa nabi sallallahu alaihi wa sallama ya yake yake cewa yake faɗar wasu abubuwa guda uku man sakan albadi ya tajafa ko hadisin da lama gudu da ya fitar wanda ya zauna a kauye za a gan shi da wauta irin ta mutanen kauye wa man ittaba asai da gawa wanda ya rika bin farauta za ga ya lalace zai wuya ka ga dan farauta na rantsi wa man aka sultana futin wanda ya zama malam fada ya shige wa fada da majalisun masu mulki za a jigine shi mafi karanci su kuskure ka kasa gyarawa yanzu nan zai wani jahili ko da kike ce maka da talaka mana shi hadisi ba za ka jawo ya akwai ma da ce maka sarki yana wannan salatin da ya yi shi ba ce ma abin nan ko wani malami ya je a gangace a fada ba ila ilaha illallah babu sarki sai Allah wani ba da yace kariyar ka karama kalla akwai sarki abun bautawa ne babu sai Allah kariyar ka a ana rama da talaka to idan ka san ba za ka iya faɗa musu gaskiya ba ko karka shige musu karka shige musu mulki da kake ganin shi ne daɗin tsiya gare shi sai sa kan ma ka ɗanɗana sai sa annabi ya ce hadisin na cikin sahih bukhari hadisin da ya ja kunnin innakum la tahrisuna ala al-imam da bai ce na fahimci al'umman nan da wannan gaba mugun kwaɗayin san mulki da ya ce fa ni'imal fatimatu a wasu riwayoyin ko fa ni'imatil fatima a fa ni'matil murdi'a ko fa ni'mal murdi'atu ko fa ni'matil murdi'a ma dalla da bai shayarwa kaga mulki ma dalla da shi sanda yake kan gane shi saboda a cikin shi akwai kuɗi akwai isa har da haiba da kwarjini da ƙarfin tsiya da dukan hanci za ka zalincin mutum Allah ya isan da zai ce ma ita ma yana tsoron ya faɗa saboda ƙarfin mulkinka za ka yi magana wanda duk duniya har ƙarya ta san ƙarya kake a can Allah ya saka da alheri yanzu muka san mun yi shugaba baba kenan amma ta nabi ya ce wa biki satil fatima tir da ran da aka sauka tir da ran da aka tige mutum tir da lahira to kaga sai ka kiyaye su masu mulki ka ɗauki yan da barbarun ka kai sai kuma ka dogara ga Allah saboda in suka ɗauko suka baka sai ka karba radde maka gori ka ce na roke ka ne ka faɗa na awa ɗaya zan faɗa na awa ɗaya ni na roke ka kai ka ɗauka ka ba kai ka ɗauka ka ba to to to mutum ya kiyaye wa 'yan duniya sannan kada ya sakaci wajen faɗa musu kuskurensu wa kad akkada zalika sufyanu tsauri ya karfafa wannan sufyanu tsauri ya allama sufyanu tsauri sufyanu tsauri ya rasu tun shekara na da ɗari da sittin da ɗaya ya riga ma liman malik da suwa da ya rasu a shekara ta ɗari da abin nan da saba'in da tara sun shekara goma sha takwas a tsakaninsu ga abinda al'alama sufyan sauri yake faɗe yake cewa bi kauli inni la a'rifu hubbar rajuli lid dunya ni ina gane tsananin son mutum ga duniya bi taslimihi ala ahli dunya da irin sallama da yake wa yan duniya da ya ji lafazin ka, zai gane kai cikakken dan duniya ne dan wannan sallama ba irin ta kai wa taron alaran moyi ba da duniya alarmomi assalamu alaikum kasa kasa ba a wace zai yi ta wulakanta mutane na sallan a wasu ba nan kuma ka zo gun wani yan lafiya rake daɗe an wani lafiya ka san so idan da mu gare su bai ji ba sai ka ƙara daidai da kafa biyu kafa hudu sallah kamar rati shi kai mai uzuri zan zara ce na gano ka cikakken ɗan duniya ne kai cikakken ɗan duniya ne sai dai matsala sai an kai ka lahira gashi baka zuba hannun jari ba haka Sufyanu Sauri ya faɗa Sufyanu Sauri ya faɗa wannan magana zaka same ta cikin Hilyatul Awliya na ta Abu Nu'aym mujalladi na bakwai shafi na talatin da bakwai yace wangur ila al-faqir as-salih al-muta'abbid kai dubi zuwa ga talaka mutumin kirki mai kamun kai la ya ila yutahaddathu ma'ahu ko hira mutane ba sa yi da shi kaga in talauci ya talauci ko hira kirki ba a yi da kai duk magana da kai in kai fasaha a ce kakale to ya ka iya to da ka iya in kuma kai kuskure makaruhi su mai da shi bida ko haram a girmama abubuwa shine wani mai hikima yake cewa yamshi da faqiru wa kullu shay'in diddu wan nasu tagliqu dunahu abawabaha wa tarahu mabghuzan wa laysa bi muznibin wa yara al'adawata la yara asbabaha hatta al-kilabu idha ra'ad za sarwatin khaba'at ladayhi wa harrakat adnabaha wa idha ra'at yawman faqiran 'abiran nabahat alaihi wa kashat anyabaha yace yamshi da faqiru zaka cin matalaka a gari yana ta yawo wa kullu shay'in diddu kowa a garin bai kauna shi wa yara yamshi da faqiru wa kullu shay'in diddu wa yara al'adawata la yara asbabaha ya rika ganin bakakkiyayya da shi bai san dalilin ta ba in ya sallama gyansawa in an wuce shi ake mashi in yi magana ba za a yi rasuwan ba ko wani abu la ya ra'a asbabaha wa tarahu mabghudan sai kaga ya zama mai bakin jini a gari wa laysa bi mudlibin kuma wallahi bai kowa laifin komai ba wayarul adawatu la yara asbabaha hatta likilabu idza ra'ad za sarwatin yace kai hatta kare na fahimta in ya hango mawadaci kaza adladai sai ga yana kaskantar da kai wa harraka da aznaba sai ga yana kada dindi sai ga yana kada dindi yana bai bai bai bai alhaji ko ga sai an dawo wa idara ad yawman faqiran adira amma in karnuka suka hango talaka dai tsallaka titi na ba hada alai sai fara mon mon mon sai haushi ba kashe har an ya ba in fara wage hakura wai zan ci sai ce ka duba talaka mai kamun kai salihi da yusa haddasa ma'awa mutane ba sa hira da shi bal wa yusallamu alaihi salamu man yukhafu an ya'diyahu bi faqari sai ka cimma ana mashi sallama irin sallamar wanda ake jin tsoron talaucin shi ya tsallako ya shafe ka daga an zo sallamar kai kai kai da karfi akwai communicable diseases ba a talauci to irin shi ana da jin tsoron tsallakowar abu assalamu da tarafil asabi'i da yankan yatsu na dan mai haka haka to ya ko dan mulke ta mai shi sai ka saka da wai walkiya akai ko gaishe shi akai wani wal an gama shi ko manyan sai an ta haka an ta haka to yace rayuwar haka ta zama yace wasu alu anil hali tambaya game da halin da mutum ke ciki kuma fihi abusu wajhin wasu adam sai ka ga an tambaye ka yanayin da kake ciki rai a ɓace da mummunan ladabi tambayar ma zai ga da kokarin jin ya kake shi ma akwai akwai rashin kyautawa a ciki yace wal tafit akhi ya dan uwana ka waiga yumnatan bangaren dama da tara kaifa waqafa al-kawn dan kaga inda mutane suka tsatsaya ko yadda mutane suka tsatsaya yuhalliluna suna sakin fuska mana suna murmushi wa yurahibuna suna marabalale man alqali wane ne ya taho in kaga mutane na haka sai innahu min ahli dunya cikin yan duniya ne cikin yan duniya ne za ka ce wani babba zai zo za ga mutane da an fasa fita aiki da an fasa fita aiki ma ka ce wani karami zai zo shi shi shi ina awa ma zai tsare shi ke to wallahi wanda yan duniya ne man haza dinara wa dirhama wanda ya tara dinari da dirhami naira da dala wa rubbama annahu la yusalli wallahi mai yiwa ma baya sallah wallahi mai yiwa ma baya sallah amma za ka ga ana girmama shi ana tsuzuta shi ana kambama al'amarin shi ana ganin shi wani ne kuma alhali ba kowa ba ne ya ce wa rubbama ya summul azana wa yadkumul unufa su'u amali mai yiwuwa ma mummunan aikin shi zai iya kurintar da kunnuwa zai iya sa hancina toshewa mura kenan mugun aikin duk zai iya sababa wa mutane haka amma a haka za ga ana girmama shi haka za ga wani ba fasiri ba ne amma mai da shi mai fasahar karfi da yaji ba mai fahimta ba ne da ra'ayi amma haka za da karfi da yaji za a mai da shi mai fahimta mai ra'ayi ya ce walakinin gur albarka ka kalli bambancin bai da mallau aka sama alallahi la abarrau tsakanin wanda da zai rantse da Allah da Allah ya kubutar da shi wa kaifa huwa la yusalu anhu ka duba yadda ba a tambaya game da shi zaka da ana tambayar ya yake ya zan gaishe man addu'a in ghaba aw hadara in ba yi nan ba a tambayar ya yake in yana halarta ba ma a lissafawa da shi wa bayna man la yazinu inda Allah janaha ba'uza da wanda a wurin Allah kima shi bata kai fukin sauro ba kai fasta kai balo yaya mutane suke tunkarar shi wal hafawatu bihi da kaiwa makura wajen girmama shi shine hafawa al mubalagatu fil ikram wat tarhibi ka kai makura wajen girmama mutum a ko a duk mai girma ka bashi girman shi amma bukatar sai ka wuce ka zaki ka kai ka wuce gona da iri wajen girmama shi a ba shi girman shi daidai gurgudu na nauyi da amana da waye da Allah ya bashi ko amma za ka zubar kai kuma da mutuncinka sai ya ce to gobe da sassafe ka zo ka ce ranka ya dade zan yi sammako zan je gona faɗa mashi me za a zo a yi ko kuma ga wani ma ya tara ku ga kunan duk masu hankali a riga ce to ku zo za a tattauna wani abu ba maka san mako ne ba kai ya ce maka karfe tara na safe a shekarar ma shi ko tashi bacci bai ba kuma duk a zauna a jiran shi duk watsewa za ku yi in ya zo ya maka fulashi in kuna da kuɗi ku kira in kai dutse karfe nawa ka ce tara sai mu yan talakawa ne ba mu da komai sai lokaci mu musulmi ne musulmi da komai sai lokaci duka aikin da annabawa suka yi a lokaci suka yi duka aikin da manzanni suka yi a lokaci suka yi duka rayuwar waliyai da bajiman malamai duka a lokaci suka yi ke sa mu fata abu gudda ya rubuta littafi a kimatun zaman ya inda ulama muhimmancin da lokaci yake da shi ya za a bata maka kai shiru kuma shi ne gane su matan ne to da ka girmama mutum amma kar ka zubar da mutuncinka eh ka girmama mutum kuma ka girmama kanka kai ba akwai hudud na haƙoƙinka akwai hudud na haƙoƙin shi kowa ya tsaya a hudud din shi yace kana abdullahi ibn aun oke inna ad-dunya ko ga ta nan dai ita ce duniyar wa alam ka sani wa alam bi anna al-mar'a ghayru mukhallilin wannasu ba'du li ghayrihim akbaru yace wa ana ya san uwana inna ad-dunya kaga ita duniya ne nake ce maka to ka sani bi annal mar'a ghayru mukhallid wallahi mutum ba abun dawamarwa bane a duniyar nan ba wanda zai dawama a duniyar nan a kwana a tashi a kwana a tashi sai ka ji an wuce karka damu da cewa ai ai muna godiya ga Allah da Allah ya hore mana irin ko ba ka za a yi abu rena maka imani yayi yake so ya kai kai ba ai mun gode wa Allah da da da, da ka fara aikin to da ba ka da ba san ya lai to ai akwai wanda ba shi kuma gashi ana rayuwa to da kai rita a zuga ne kake so kai zuga ne kake so kai ai ai ko da ni ko ba ni abubuwa za su tafi yadda ya kamata. Da yake cewa wa'alan bi annal mar'a ghairu mukhallidin ka sani shi fa mutum shi mutum ba mai dawwama ba ne wannan su ba'adu su kuma mutane bayan wucewarka da gairihim akhbaru ga waninsu ababen ba da labari ne mana in ka wuce iya alfarmar da za a yi maka a yi labarinka ina mai sai da kayan kazan nan kuma zai wuya mutane su tuna ka da aikin da zai maka amfani a tuna ka da sallah a tuna ka da azumi a tuna ka da da sadaka a ina ba za su ba da shi za a tuna ka ba kawai da wani abu dan wanda bai sa kara kara da shi za a rika tuno ka komai matsayin mutum zai zo ya wuce kuma za a yi abin nan ke sa ke dan kare zo ma ya zika ka har ka ga kaɗi wasu a ka bi kowa ba eh kana da wasu baiwa da Allah ya maka masha Allah shi ma ɗan yana da wata baiwa shi ma ɗan yana da wata baiwa domin akwai wani abu da ke faruwa za su galiba masu mulki da aka ba su ni'imar mulkin galibin sai aka cire masu ni'imar iya tunani mai matukar amfani ba su iya ba yasa za ga ake so samar wuzara'u khairin wuzara salihun su samo nagartattun abin nan wazirai amma za ga galiban ba sa iya tunani na hangen nesa yanzu kuwa nan kasar ba mun sha samu ba gwamna ya tara kuɗi ya tara kuɗi ba asibiti mai kyau ba makaranta ba titina ba tsaro amma zai je siyo masa sabu zai kiyon masa sabu saboda tana ba da jini wai ba su da lafiya sai sai a rika kara mutanen jiha akwai wanda ya kiwon kwadi akwai wanda ya kiwon zuma da maciji wanda ya kiwon maciji akwai masu kiwon kunama saboda kadan nan na kuɗi ne aka tara dafin nan kaga wannan bai da mai tunani to a takaice abinda wannan baitin yake so ya ce mana wa'adab bi annal mar'a bi annal mar'a ghairu mukhallilin ba za a dawamar da mutum ba wannan su ba dole gairin in aka ba su mutane ba sun wuce ababen ba da labari sai dai a majalisa kuma ma wannan ba da labarin da ne yanzu kusan ya wuce yanzu aka ce maka wani wani babban dan kasuwa ce zan baka miliyan biyar amma ka tafi makabartar garin ka nuna mana kaburbura goma kaburbura biyar ma kowane kabari ka faɗa mun me shi amma da suka kai shekara goma da rasuwa ina ga wannan kudin kana kallo za a wuce su kuma a gidan ku an yi rasuwa an ku an rasu a dangin ka an rasu abokan ka an rasu kuma na a shekara goma kuma ka kasa gane kabarin to wannan ne kai da ka kasa gane kabarin kabarin kasa ba to wannan kuma aka zo ka ka ce jama'a saurara an gama labarin siyasa a yi labarin matattu shekara bakwai da suka wuce wadawa-dawa suka rasu ba ma wannan labarin yanzu ke sa abul baka arrandi wani fasihi ne mai hikima ya kasidar shi ta tarasa kamar ban kwana ko jaji na abin da ya faru da andalus ita li kulli shay'in idza ma tamma nuqsanu wala yaghtarru bi tayyibil aishi insanu هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن سأله أزمان وهذه الدار لا تبقى على أحد ولا يدوم على حال لها شام يمزق الدهر حتما كل سابقة إذا نبت مشرفيات وفرسان حكى يتكاوى أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان وأين ما شاده شداد في إرم وأين ما ساسه في الفرس ساسان wani sasanu da sha take misali da shi ko wa aina ma hazahu qarun min zahabin wa aina adun wa shaddadun wa qahaban dukkan waɗannan mutanen ina suke yace ata alal kulli amrun la maradda lahu hatta qadaw fa annal qawma ma kanu ke su duka mutanen can sun fantama a duniya yau ko ɗaya babu su kai ka ce ma ba a yi su ba saboda wannan auni ibn abdullahi yake cewa ai wancan mai hikima yake cewa a lura da wannan zanci wa kana abdullahi ibn awu abdullahi dan awu ya da sai da shekara 232 inna man kana qablana kanu yas'aluna lid-dunya ma fadala an akhiratihi wa innakum taj'aluna li akhiratikum ma fadala an dunyakum wannan magana ce mai tsada yace inna man kana qablana wadanda suka zo kafin mu kanu yaj'aluna lid-dunya ma fadala an alim an akhirati suna ba duniya ne abinda ya ragu daga lahirar in suka samu goma sai ce lahira da me da me yake so a goman nan sai sai yana son bakwai sai su ba lahira bakwai duniya fa ba za a tambaye ta ba ba maganar ita me yana ta raguwa ashe ita duniya ita ma bakwai take so amma lahira ta karya bakwai a goma saura uku ko sai ba duniya uku in ma bai ishe ki ba ki hau dutsen kufai na ki faɗo haka yi wata karika faɗa ma duniya ka hau dutsen kufai na ba za ta hau ba ba ba za ta hau ba dan taya ka take yi kawai in ta same ka wani labu labu ta kana ka ai in ba in ba baka ci soyayyen nan ba ka ki cin za kun tashi da safe tana ce maka ina kwana ko kuwa to take ta kai ka tabaru to wa innakum aw dan abdullahi ce ta ma ku mutanen yanzu yanzu ba a karni na uku ba yake fadar wannan magana yace ku kuwa yanzu da ta'aduna li akhiratikum ma fadala an dunyakum kuna ba lahirar ku ne abinda ya rabu da abinda duniya ta rage mu yanzu muka samu goma sai mu ce duniya nawa kike so ita ce bakwai sai mu bata lahira kuma muka waiwayo ran mu abace ma za mu bata uku ran mu abace kawai kawai mutane ai ta ba su kuɗi a banza wai wai ran da ke faɗa wai zakka wai a banza sai yin arba'in me suka yi me suka yi shi sa turawa za ka sun fi mu wayewa sauke tura ba sa zakka Allah ya tashe ku tare ai ai abin da za ka yi lahirarka yadda za ka zo kai buɗe shaguna guda biyu kai kadai kai kadai nan ka sa ka san wa'azin suka tun na farkon izalan nan kai ta za ku su kana mai da su a flat da audio na mutum ya zuwa tura mai shaidan biya ka nan kuma ka rika sai da su garu rogo da ɗan dai na kaiwa baka ka ga yadda za a samu banda jini a dadin nan kai da waka wace ga na waka ga na abinci ga na addini to na addinin wata na sai ne maranci a kun bai abun bai kasa cin waka eh ce ban ma da daranta ma an kisa yan kasa na addini amma na tafiyar na waka na tafiyar na waka to wannan dai magana tana da tsada wa innakum taj'aluna li akhiratikum ma fadala an dunyakum ku ga kunan yanzu kuna sanya wa lahi kuna bai wa lahirar ku abinda duniyar ku ta rage wannan magana zaka same ta a cikin sifatu safwa akhili muslim ya kai dan uwana musulmi inna umara dunya wallahi kasir rayuwar duniya shekarunmu a duniya wallahi yan gajeru ne ala inna mad-dunya nabaratu aikatin idza darra minha janibun jaffa janibu hiya daru mal amalu illa fajaibu alaiha wala ladzatu illa masaibu ite duniya da ka ganta kamar bishiyar aika ne me wata bishiya ce da suke da ban mamaki ita bishiyar ita kadai tana hada rani da damina tana hada kaka da bazara bishiya ce babba da takan fito rabinta sai gama kakkabewa ba ko ganye da a daidai lokacin da ɗayan kuma ya yi toho limlim in can da ya toho ka ci gaba da kallon can ba za ga ya fara ja sanda zai fara ja yana shirin kakkabe a sannan nan bangaren kuma zai fara toho ba ta taɓa haɗa ganye ba a kone yaushe kuma ba ta taɓa rasa ganye ba a kodayaushe haka duniya take in kana so ka more wa duniyan nan ko ka ɗauki wata formula duk sadda ka ji ba ka da shi to an hana maka ne don za a baka shi ne formula duk sadda kuma kaga an baka to an baka ne don kai shirin za a karba don karki wannan formula za ka huta to da karar da kaji ba ka da kuɗi tunda su ne dai arzikin mutane yanzu ko yadda za ka dauki takarda ka fi da Allah rubuta masu arzikin garin nan mutum biyar da yau kuma za mu rubuta kan mabuka eh zai ga mutum hana kwan masa kan shi da biyu sai ma waye akwai alhaji ne akwai wani masu arziki kawai da sai ka rubuta masu arziki biyar na garin eh shi ba mai arziki ba ne musulunci ba arziki ba ne lafiya ba arziki ba ne a wajen sa sunan shi ba karama kalla dakta duk an gama ka ce to arziki ba na ce arziki kai ba kai ba dan arziki ba ne wani da rashi Allah ya maka albarka ashe Allah bai karba ba sai na ce rubuta matsiya ta biyar na garin nan ko ba zai sa sunan shi ba kaga shi yanzu shi ba matsiyaci ba ne ba na a roƙi Allah ya bashi sannan shi ba mawadaci ba ne ba mai arziki ba na roƙi Allah kare albarka shi yanzu ya zama muzabzabi da bai da zalika lafin iri wa lafin nabiru to wannan duniyar da kake ganin ta rayuwa ce yar jajjeruwa sittuna hausa ba ko wani mai hikima yake cewa wallahi ka kaddara ma za ka shekara saba'in in ka kalli rayuwar shine shekara in za ka rayu shekara saba'in dukka ashirin da biyar sun kare a banza an haife ka baka san kowa ba shekara ɗaya shekara biyu aka yayi ka firamare shekara shida sakandare shida ko diploma biyu digiri uku sabis ɗaya in ka haɗa wa'annan shekarun a banza suka tafi a banzu kake ci shirgegen da ya kamata ya ciyar da wasu shi ake ciyarwa ina masifar ta daka kaga ashirin da biyar cikin saba'in sun tafi a iska saura hamsin hamsin daga ashirin da shida har zuwa hamsin shekarun tarawa ne aiki sana'a kasuwanci hattaba ne nema da tarawa an yi aure an yi waye an yi waye an yi waye ke sa da tsakar dare wata musiba za ta bijiro mashi da hidimar dubu hamsin ba kuɗin kuma shekara ashirin da biyar yana sana'a shekara ashirin da biyar yana aikin gwamnati kaga hamsin sun tafi a iska saura ashirin wannan ashirin din kuma amanar da lafiyar jiki za ta kare kai ne sulhu a can wata iska ta yi aure an koro ta ka tara mijin a kana filin kwallon da suka taɓa yi ana wani sha'ani a naija za ka nan waye nan waye an yi rigima a can an zo neman aure za a je neman aure a haka za su kare in baka ankara ba ba ba ba ba ba ƙur'ani layi saba'in kuma saba'in sun kare an gama sun tafi to kaga in ka in ka kalla sai ka ga rayuwar duniyar yar gajera ce ya ce wa agna ganiyun fiha faqir mafi wadatar mawadatan duniya talaka ne amma kana so ka gano wannan misalin ko ka ɗauki menene alamomin talauci me ya alamun su rashin abincin da za a ci ko to idan kuma ga abincin ba a zauna an ci ba me bambancin shi da wanda ya rasa kai yunwa kake ji ba ka da kuɗin sayan abinci wannan yana da kuɗin sayan abinci ƙoƙarin tara waɗansu rigingimu a kamfani sun hana ya ci abinci me bambancin ku me bambancin ku duk ɗaya ne saboda shi wancan yunwa tsiya yake saboda bai da abin da kai ma baka yunwa kake ji saboda baka da lokacin ci to wanda ya fi kowa wadata ya fi kowa wannan matsala biyun dare za ka ji wani jirgi ya wuce za a koma kano daga kamfani a ɗaya kuɗin wasu na nan sun tare shi sai ka ji wani mawadacin ya yi aure wata tara ba ta da amaryar ba ko sahadi ya ce wannan ba za ta zuba hannun jari ne a ce amarya ce sai shi aka yi bikin sai nuna mai yadda sai ce oke ta a ranar kan shi ne aka ɗaura na zan wuce paris ko ko kuma zai iya wasu abubuwan ba to wanda ya fi wadata talaka ne kuma in ka lura Allah ma ya tabbatar da wannan zahira yahudawa a yanzu suka fi kowa wadata a duniya su suka fi kowa billions da trillions amma Allah ya ce wa zuriba da alaihim zillat wal maskana zaka gansu da alamun talauci a kode yaushe mai kamfanin Microsoft in ya zo nan kasar duk mun fi shi haske haske nan da dan kyakke bakke ba haka za ga shi irin jins din nan da dan iska anguwan kudin da yake sawa irin shi zaka ga duk da za a ce wai na shi ne na kamfani ne mu dai mu san haka ba akwai irin shi ma a bayan gidan iya za a ganzo daga shi sai ashen in ma ana jin in ma ana sanyi kai ba za ka iya sawa ba ba lokacin cin abinci kullum waya kwakwalwar ma kanta ta kama ta to shi ne ma da yake cewa mafi wadatar mutane a duniya talaka ne ko kuma da wata ma'anar suka ce a'a a ai ma wadata ai su suna cin mai maiko ne ko mai daɗewa a ciki kai ne zai ka tasa wata marmarar ciwo babba abin nan madun guji da miyar kuka ba ta kabura ko ihu ta taso kafin da lafin ga fara jin yunwa to da cikin hayyanar ka malmala shi bai ga abin ifa ba ana son mai maiko maiko sai inji ya ce ba mai maiko ana son kabo haifar ya ce wallahi babu shi ga ga karafe bayi to wasu ka ce a ma'anar wannan shine ne mafi wadatar duniya akwai abin da bai da shi akwai abin da bai da shi dole sai an samu wani abu da aka nakasa shi da shi yanzu misali a zuwa ce to za a yi taron taron mawadatan duniya a goman ƙarshe na ramadan za su yi karɓa-karɓar limantin da hajji sai dai a yi asirri ita mai tafi lawan lawun can ya gaji ya rubu a can gari da bayyana ake yi kuma sauka ake zuwa yi eh za ka yi zu shida kawai kwanan bakwai kuma za ka ɗauka daga inda ya tsaya za ka ji shiru bana aka yi taro a kaduna wasu shekarun baya lokacin sai ido barna ko wani bai rabe mai kuɗi aka zo sallar azahar kawai ya fara karatu a bayyane babban mai kuɗi ashe su wanda suka shirya abun wani har ya zagaya ya azhar sai cikin kafin a zo a da dan ya san dama ba za ta yi ba kawai sai ga abin nan azhar karatu a bayyane fatihar irin dai ta can sama kun dai san yadda take kan ma ka tambayi wani tahsinul qira'ati tajwid ma ya fita walaysa bainahu wa bain tarkihi illa riyadatu mur'in bi faqihi shine sai aka yi ta mai subhanallah subhanallah shi kuma zai ce kasar kasar kasar ake yi to ka kuma kasar za a yi mai karatu ya karanta wani katon mujallabi shi ne aka ce masu yi a zai yanzu da ya ba da kuɗi a zahar kowa ke yi zaki dan mun ga yato ne da ya ga dan girma shi ya kara ya kara ƙwarya to kaga wannan fakiri ne ai wannan fakiri ne ko ka ɗauki maganar da Muhammad Salih al-Jumu'a ya faɗa gwargwado yadda ka samu wancan ɗaukakar ta duniya wani za a tauye ka a wani wuri abin da nake faɗe da su za ka mafi yawan masu mulki ba sa iya tunani masu wayo sai sa aje wasu a gefe su rika masa tunani ba al'umma kaza ya za a yi mata in tara dukiya ya za a yi lokacin da gawan ya yi mulki shekara bai fa ashirin da tara zuwa talatin ba ƙasar nan ta samu mahaukatan kuɗi ya rasa me zai da su ba tunani a lokaci ya kamata a gina ƙasar lokacin da muke da Nigerian Airways su Dubai su Saudiya balantana Ethiopia Ethiopia Airways shama aka san da su su in ma Najeriya na magana ma motsi ma numfashi ma daidai su yi sirra saboda bakin talauci amma a lokacin da aka kasa tunanin ya za a gina yanzu ka duba yadda suke ba mu da jirgi ko dai a Najeriya Airways Airways amma irin su Ethiopia suna da wajen ɗari da saba'in da bakwai wasu ƙasashe kamar irin su Dubai suna da wajen ɗari biyu da kusan ɗari ƙasa ɗaya na ba mu da ko ɗaya kaga kenan mai mulki ne ba tunani to haka za ka ga ko bokon nan kai sai ga tunaninka na dakushewa ɗan ƙaramin abu sai ka kasa warware shi ɗan ƙaramin abu abin zai baka mamaki farfesa a jami'a soket ɗin shi na tokin wata ya aiko cikin samar a neman maki electrician ya je gyara gwandireman ɗari biyu da hamsin prof ka kwance mana no no no no no ba a mawuta haka ana wata haka wani ba ka sallah akan lokaci ba ka sallah akan lokaci ana mawuta haka ba zai iya kwanciya ba ko kuma ya ce sai ya buɗe manuwal ya buɗe manuwal ya ake kaza ya ake kaza ya ake to kana sama sai ya rika tsofi amma addini shi kuma shine kana sama yana ƙara buɗe maka basira to shine ma'anonin da wancan magana ke nufi yace wa ka anni bika fi arasatil maut ya kai dan adam ya kai musulmi kamar ga kalan fa a farfajiyar mutuwa ka riga ka shigo hannun mutuwa kawai tafke ka za ta yi wa izat tanshaqata rihal gurbati qabla rahi idan har ka shaki kanshin bakunta kafin ka wuce lahira wa ra'aita atharal yutmi bil walad qabla al firaqi kuma ka ga alamun maraici a 'ya'yanka kafin ku rabu to fatayakkas idan ka farka a wannan lokacin min raqadatil gafalat daga suma ko baccin rafkana wanta bi min sakara ka farka daga abin nan mayi da magagi wa aqli hubba dunya min qalbika ka cire son duniya a zuciyarka fa innal abda idza agmaza aynahu shi bawa idan ya runtsa idan shi wata walla ya juya baya kaman nal ikalata zai yi tsammanin zai buraci bacci ya fara ba fi da kalla zai sami shi ba bacci ba ne abin da yake nufi idan mutum ya kwanta ya rasu masu yan uwa suka zo suka ja fatar idan shi suka rufe mashi ido shi burin shi a lokacin a ce daga wannan rasuwar ya fara bacci kenan har abada na ce faƙila kalla ta ce mace ina farfado ana gama ta ta wani sai a farfado da shi marar buka ta ɓaci kenan yanzu dama sai an man wannan tambayoyi kala rabbi rji'u Allah ya bani dama in koma da alli a amalu salihan fi ma tar lallai zan yi aikin mai kyau cikin abin da na rage na rayuwata kalla na ce tsaya inna kalimatun huwa qa'iluha wata magana banza ce yake faɗa mutane wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ga su ga barzakhu an zo wurin daga nan za su anan za su zauna har zuwa da za a take su to da kaga ba za a mayar da mutum ba kenan ya riga ya shigo hannu to da wannan mutuwar da ƴan uwanmu muke yi suke yi wanda duk za ta zo kan mu ba bacci bane baccin da za mu je mu yanzu shine bacci in ka aka ya ce ku gyale shi wani sako ne aka zo mashi shi amma ya yi bacci a bari da tsata a baki ba haka wani gida za su ce ba ko hajiya sama an yi mutu fa ba ba farkawar ba ta nan ba ce farkawa ce alamun afar wata duniya ta daban ya ce to wannan magana za a same ta a cikin buddatu sabiri wa zakhiratu shakiri littafi ne na ibn al-qayyim yana da kyau kwarai da gaske buddatu sabiri abinda Allah ya tanada wa mutane masu haƙuri wa zakiratu shakirin da tanadin da Allah ya wa masu godiya in sun yi godiya yadda ya kamata ko in sun yi haƙuri yadda ya kamata yana da lura da yanayin lokaci sai mu dakata a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi daga inda malam ya ya kwana kuma muna wa imam abubakar tufa da ko alhaji ko da yake yanzu dai halalin ba zai tara imam din ba barka da dawowa daga aikin hajji da yaje da yake tafiya ce ta musamman kaga har an je an dawo gida wani ya tafi makarfi ma har yanzu bai dawo ba kuma ya je gagar an je hajji an dawo Allah ya ba mu ikon zuwa gaba daya wanda suka ce kuma Allah ya ba mu ikon komawa Allah ya karba mana ya datar da mu ya sanya sauran al'adai kuma da ke can Allah ya sa su dawo lafiya ya sanya hajjin da ka yi gaba ɗaya ya zama hajjan maburura wa sa'ayan mashkura ina da sin da tsanin tsanin da mu hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik